شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna daya ga wata na zulqa'ada hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa 21 watan biyar miladiya ta 2023 wannan zai zamanto darasi na 27 a cikin littafin hisnul muslim min kalami khairul bariyati sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a darasi na ƙarshe mun tsaya a ƙarshe abinda ya shahi salatul istikhara wanda a yau za mu tashi sabuwar matashiya da take magana akan azkarun as-sabah wal masa azkarun sabah wal masa irin ambaton Allah da ya kamata mutum yayi a lokacin da ya wayi gari sannan kuma irin ambaton Allah da ya kamata mutum ya karanta a lokacin da mareci ta riske shi azkarun sabah wal masa suna da mahimmancin da bai kamata ba dukkan wani mutum musulmi namiji ko mace ya wasa da su saboda duk abin da bawa yake bukata na kariya to idan ya bibi waɗannan azkar ɗin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya karantar to da izinin Allah zai samu kariya kuma cikakkar kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala da ka iya da kyau mu koyi waɗannan abubuwa sannan kuma mu karantar da iyalin waɗannan abubuwa ya zama to matarka da ɗiyanka da dukkan wani wanda kake jibintar lamarin shi idan ya tashi da sa'i ko marece to zai karanta waɗannan azkar gina wannan sai ya sa ku rayu a cikin aminci dukkan wani wanda yake da mugun nihi da dukkan wanda zai yi wani jehe-jehe da zai yi to ba abin da zai same ku sai alheri saboda kun nemi kariya daga Allah subhanahu wata'ala kuma tabbas Allah shi ke ba da kariya Allah ba mu kariya gaba da to waɗannan azkar ɗin abubuwa ne da yawa wanda karatu ne wanda ya kamata mutum musulmi ya ɗauka mashi lokaci tare da cewa wasu abubuwan da ake za a karanta da yawa dama wasu abubuwa ne wanda ka riga ka san su a cikin rayuwarka yau da gobe sannan kuma akwai wasu abubuwan da su kuma ƙari ne iya da kyau ka ƙara su da zamanto kana sallar asubahi ne ko sallar la'asar ko sallar magaruba to za ka samu wuri ka zauna ka ɗan ɗauki ɗan lokacin da ɗan kaɗan ka karanta waɗannan abubuwa mala yake cewa الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده sai ke cewa abu na farko da za ka fara da shi in azkaru sabah in in azkaru masa ne za ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi kashi Allahu la ilaha illa huwa Allah la ilaha babu wani abun bauta illa huwa sai shi alhayyu rayayye alqayyum tsayayye akan al'amarin bayan shi la ta'khudhuhu sinatu gangadi baya kama Allah subhanahu wata'ala wala naumun ko kuma barci lahu na Allah ne ma fi samawati duk abin da ke cikin sammai kaf wa ma fil ardi haka kuma abin da ke cikin kasai man zallabi ya shafa'u wane ne ya isa ya yi ceto inda hu a wajen Allah illa bi izini face in ba da izinin Allah ba babu dukkan wanda zai yi ceto to sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ke gaban bayi da abin da ke bayan su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi su kuma waɗannan bayi ba su iyakance ba komi daga cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala illa bima sha'a sai abinda Allah ya so duk wani abin da kaga dan adam zai bada labari shi ko zai bada zai bada shi a matsayin ilimi to wannan abin da Allah ya so din kenan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyyun Allah ta yalwaci sammai da kasai ga baki daya wala yaqudu sannan baya gajiyar da Allah hifzuhuma ba su kariya da kulawa da su wa huwa al aliyyu Allah shine madaukaki al-azim wanda yake mai girma wannan aya ita ce abu na farko da mutum zai fara karantawa a cikin azkarus sabah haka kuma a cikin azkarul masa mutum zai karanta wannan aya ayatul kursi wanda ita ce mafi girman aya a cikin littafin Allah kamar da manzon sallallahu alaihi wasallam yake tambayan abul munzir yace ya abul munzir atadari ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka azam shin ka san a cikin littafin Allah wace aya ce ta girma daga hari ya ce Allahu wa rasulu a'lam karshe dai yake cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da ya faɗi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bigi kirjin shi ya taba shi kirji yace wallahi li yahlika al-ilm ya abal ya abal munzir yace wallahi ilimin ka sai ya jagorance ka ya kai abul munzir kenan wannan aya ita ce aya mafi girma a cikin littafin Allah subhanahu wataala a wannan aya kuma ta zo da bayani akan ta ya zo a cikin hadisin Ubayy ibn Ka'ab Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa annahu kana lahu jarinu tamrin shi ubayi ibn ka'ab ya kasance iya da jarin daga ce jarin shine yanda ake yin nake kira shi da suna kamar wurin da ake zuwa a zubda dabino ya bushe yana shine jarin ya kasance iya da wannan wajen na dabino sai ce fakada ya jiruhu yankusu yau an yi zo sai ga an taba gobe an yi zo sai ga an taba yanzu faharasahu lailatan wata dare sai ya zo yana gadin wannan dabino ya ga wai wane ne yake ɗauka mashi dabinon nan fa idza huwa bi mithli al muhtali sai ga makamala kwatsam kawai sai ya kama wani yaro matashi sabon balaga fa sallama alaihi faradda alaihi salam sai ya sallama a gare shi ma mai da mashi sallama sai abu sa'id abu abai ibn ka'ab yake cewa ajniyun am insiyun yace aljani ne ko kuma dan adam ne fa qala bal jinniyun sai wanda aka kama yace a ni ba mutum bane ba ni aljani ne fa qala sai yake cewa uridu yadaka sai ubai ibn ka'ab yake cewa shi wannan wanda aka kama yace inda gwada mu hannunka fa'iza yadu kalbin wa sha'aru kalbin da ya kama hannun shi sai hannu na irin na kare sannan kuma gashin da ke jikin shi ba gashi na irin na kare faƙala haka za halkul jin sai ubayi ibn ka'ab yake cewa haka halittar aljani yake sai ke ta faƙala laƙad alimatil jinnu annahu laisa fihim rajulun ashaddu minni shi wanda aka kama yake cewa wallahi aljannu ma sun shaida ni ba karamin gwarzo bane a cikinsu sai ubai yake ce mashi kai dai yanzu ba wannan hira nake tambayar ka ba ma ja abika me yasa kai zo kake mini sata fa qala sai yake cewa umbidina annaka tuhibbu sadaqa sai ce ai labari aka ba mu cewa kai mutum ne mai son yin sadaka daga tunda mun ga kayan ka kawai bari mu zo mu riga doka in ji aljanin to kaga ko mutum yana son sadaka ka ɗauki kayan shi haka kawai ya ce faji ina nusibu min ta'ami ka ce sai muka zo muke ɗauka daga cikin abincinka kala ma yi jiru minna sai ubayi ibn ka'ab yake tambayan aljanin wani abu ne in muka karanta allah zai kare mu game da ku قال سي الجني ke cewa taqra'u ayatal kursi min suratil baqara ka karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qala na'am idha qara'taha ghadwatan ujirta minna hatta tumsi aljani ke ce mushi in ka karanta ta da sahi to za a baka kariya game da dukkan wani shedani ko aljani har sai ka marici ta iske ka sannan ka karanta ta da marici kuma za a baka kariya har sai gobe ta iske ka faƙala ubayyun sai ubayyi ibn ka'ab yake cewa kaga sun tattauna da aljini sun kare yanzu wannan abin da aljanin ya ambata mashi addini ne ko ko ba addini ba ne ba ba zai zama addini ba dole sai an samu me sai an samu tabbatarwa daga wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ubai yake ta fagadautu ila rasulillah sai na buga safko na ta wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhu bidhalika sai na bashi labarin abin da muka yi da shi fa qala sai manzo Allah yake cewa sadaqa al-khabith kazamtacce yayi gaskiya kenan wannan aljani yani abinda aljani ne hudi maka gaskiya ne hudi maka to wannan shine bayani akan ita wannan kan ita wannan aya ta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ita ce farkon abinda mutum zai fara karantawa a lokacin da ya wayi gari a cikin azkaru sabah wal masa dan su azkaru sabah wal masa wani lokaci kamata mutum ne su malaki ta waqtu azkari sabahi huwa min ba'di tulu'il fajr thani ila tulu'i shamsi lokacin yana farawa daga ketowar alfijiri na biyu kenan shi alfijiri na gaskiya kenan daga alfijiri ya keto lokacin su ya fara ko da ba sallar asuba ba sannan ila tulu'i shamsi zuwa hudowar rana sannan kuma al'amarin akwai si'a idan zama to misali lokaci ya kure maka bayan kahin hudowar rana baka samu kai su ba bayan rana ta hutu kana iya yi malice wa azkarul masa'i min ba'di salati al-asr ila ghurubi shams su kuma azkarul masa ana yin su daga bayan sallar la'asar zuwa faduwan kaskon rana yana zuwa sallar magariba kuma bayan magariba ma kana iya karantawa yake cewa ala annal amra fi zalika wasi'un bi fadlillahi kenan al'amarin kamar akwai yalwa daga hudowar alfijiri zuwa hudowar rana in baka samu bayan hudowar rana kana iya karantawa na ba tare da an samu lokaci mai tsawo ba haka na marici kuma daga la'asar zaka iya yi har zuwa haduwar kaskon rana kuma bayan sallar magariba ma kana iya yi shine malaka ta wasi'un bi fadlillahi fi ma idza nasiya almuslim a lokacin da mutum musulmi ya mance bai karanta su ba aw hadatha lahu aridun ko kuma wani abu na rayuwa ya zo gitta maka baka saba karanta ba to kana iya karantawa ko bayan sallar magruba ko kuma wancan bayan hudowa bayan hudowar rana malaka fa innahu yakmulu adhkaru sabah ba'da tulu'il shamsi wa yakmulu adhkaru almasa ba'da ghurubi shamsi wannan shine gaba na farko abu na biyu da zamu amfana a cikin wannan dalili da fa malam ya fara kawowa shine yake cewa min al adillati ala mashru'iyyati hadhihi al adhkar daga cikin dalilai da suke nuni akan tabbatuwar yin zikiri na sahi da yamma fadar Allah subhanahu wata'ala wasabbih bihamdi rabbika wasabbih bihamdi rabbika kayi kayi tasbihi game da godiya ga ubangijinka ya ce bil'ashiyi wal ibkar bil'ashiyi idan ka ce al'ashiyi shi ne akhirun nahari ƙarshen wuni kenan marice yawwa wal ibkar sannan shi kuma shi ne fa'awwalun nahari farkon wuni sannan lage ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun sarki ya tabbata ga Allah lokacin da kuke wayewan gari da lokacin da marice take iske ku sannan da faɗar Allah subhanahu wata'ala wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kai tasbihi kai godiya ga ubangijinka kahin hudowar rana sannan kuma wa qabla al-ghurub kuma kahin faduwar rana abu na uku ash-shaytanu qad ya'lamu ma yantafi'u bihi al-mu'min shaytan yana yiwa ya iya sanin abinda musulmi zai iya amfana da shi tunda wani abu ne wanda yake na ilimi kira idan ya sani yana iya sanin cewa abu kaza akwai amfani a ciki sai dai duk abin da za ka ɗauka na ibada to ba ka ɗauka shi daga aljanna mana wani shaidan ba zai zo maka wahayin kaza ba kuma ya zama to ka hau saman wannan abin daren da ka zauna ba tare da tabbatarwa ba daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to wannan shine abu na farko da mutum zai fara karantawa bayan ka karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai ka biyo bayan shi da bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad har zuwa ƙarshen suratul ikhlas in ka kare ta sai ka karanta qul a'udhu birabbil falaq har zuwa ƙarshen ta ita ma in ka kare sai karanta qul a'udhu bi rabbin nasi har zuwa ƙarshen ta ita ma ka karanta kafa daidai ka tahi sai ka sake dawowa ka sake karanta su kafa daidai kuma ka sake dawowa ka sake karanta su kafa daidai sai ka karanta kowace su uku uku kenan qul huwallahu su uku qul a'udhu bi rabbil falaq su uku qul a'udhu bi rabbin nasi ita ma su uku wannan shi ma ya tabbata a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdullahi ibn Khubayb yake cewa sun yi sallah tare da annabi muhammad sun huto tare da manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin wani dare sai suka nemi manzala sallallahu alaihi wasallam suka rasa karshe da suka samu manzala sallallahu alaihi wasallam kuma har ya ba su tsaraba da cewa ku ce kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas duk lokacin da sahiya tai da kuma duk lokacin da marice tai manzala ke ce duk mutumin da ya karanta waɗannan abubuwa takfika min kulli shay takfika min kulli shay sun wadatar maka game da komi duk wani abin da adam yake bukata in ya karanta waɗannan abubuwan to wannan sun wadatar mishi kaga abubuwa ne wanda kuma suke sa sauƙin faɗi in kai sallar asuba kai sallar magariba ka zauna ka tabbatar da cewa ka karanta waɗannan abubuwa sannan gaba ta gaba daga cikin gaban abin da ya kamata mutum ya kiyaye a lokacin da yawayi gari da irin farala da irin kula'uzai suke da sannan kuma da tafsiri daban-daban da malamai suka yi akan irin fa'ilolin da ake samu karkashin karanta su al-mu'awwizat yani qul huwallahu qul a'udhu birabbin nas qul a'udhu birabbil falaq duk wani abin da yake na sharri ne idan mutum yana karanta wannan abubuwa to Allah zai bashi cikakka kariya saboda asalin asalin sakko su dama yana da alaka da ni da sihiri da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ce mashi kul a'udhu bi rabbil falaq yace mashi kul a'udhu bi rabbin nas kace kana neman kariya daga wajen ubangijin sahiya kana neman kariya daga wajen ubangijin mutane da sauran neman kariyar da suka biyo baya to duk mutumin da ke karanta waɗannan abubuwa zai samu cikakkar kariya daga Allah subhanahu wataala Allah ba mu kariya addu'a ta farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan karanta ayatul kursiyu da ulauzai yana cewa asbahna wa asbahal mulku lillah mun wayi gari kuma mulki ya wayi gari ga Allah subhanahu wataala dama shine mulki walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah la ilaha illallah babu abun bauta bisa ga cancanta illallah sai Allah wahdahu shi shi kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne wa lahul hamdu godiya ta tabbata a gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine yake da iko akan komi rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm ya Allah ina roƙonka duk alherin da ke cikin wannan wunin kaga zaka tunkari wunin kana neman wanda yake bada alherin ya baka shine Allah subhanahu wataala wa khaira ma ba'dahu ya ubangiji ina roƙonka alherin da ma yake bayan wannan rana wa a'udhu bika ina neman kariya daga gare ka Allah ka kare ni min sharri ma fi hadha al-yawm duk wani sharrin da ke cikin wannan wuni wa sharri ma ba'dahu da sharrin da yake wani wurin ma na daban wanda ba wannan ba a'udhu rabbi a'udhu bika min al-kasali Allah ina roƙonka ka raba ni da kasala kawai ga wani abin da ya kamata ka yi sai kasala ya kama ka ka ki aikata wannan abu wanda rishin aikata wannan abu kuma zai taɓa rayuwarka zai taɓa addininka to zaka roƙo Allah baka kuzari Allah ya baka ƙoƙari wajen abin da ya shahi duk wani abin da yake da alaka da aikin duniya ne ko lahira ne sannan kuma wa a'udhu bika min al-kasali ya rabbi a'udhu bika min al-kasali wal haram al-haram shine tsuwa ka tsuwa ka ka jagoggobe har ka shirfce ka rasa me kake Allah kare daga irin wannan wasu'il kibar da da mumunan mumunan tsuwa ko kuma mumunan girma sannan yana alaka da wancan wa fitnati dunya Allah ka raba da fitina na duniya yanzu gashi zaka wayi ka wayi gari zaka shiga gogormayar duniya yanzu kana neman Allah kare ka daga dukkan wata fitina rabbi ya Allah a'udhu bika ina neman kariyanka ka kare ni min azabi min azabin finnani game da dukkan wata azaba a gidan wuta wa azabin fil qabri sannan kuma da azaba wadda take ta cikin kabari to waɗannan abubuwa mu yi kokari mu rika bin su ɗaya bayan daya yanzu wanda aka karanta yau in ma baka karanta su ya zama to sun shiga cikin tsarinka aka karanta satin sama hallo ka kara aka karanta na gaba hallo ka kara sai ka samu irin littafin hasul muslim dan karami shi sa za ka an yi shi dan matsakaici ko aljihu sai ka sa shi in bulaguro kake ma sai ka sa cikin saka in ka eh shi yasa za ka ga daga cikin matasan sunna daga cikin alamomin su na da akwai aswaki da me da hisnul muslim duk inda ka gansu za ka gansu da hisnul muslim da aswaki to wannan hisnul muslim kware da gaske littafi ne mai muhimmanci saboda irin abubuwan da ya kumsa daga taska ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bizal qadri kifaya ne kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai mu dasa a sati mai zuwa da izinin Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر أمورنا كلها اللهم يسر أمورنا كلها يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله